إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaita da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan ruwan bari domin ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na sunanu abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna 21 ga watan jumadal akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai shekara miladiya 2005 12 ga watan 12 wannan kuma shine darasinmu na 60 a cikin kitabus salah idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babu mai bayani akan sallar kisfewar rana kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine isma' mukhatabatal jalis wala takun ajlan binutqika qabla ma tatafahhamu lam tu'ta ma' udhnayn nutqan wahidan illa litasma' dhi'fa ma tatakallamu wannan malami mai hikima yake cewa isma mukhatabatal jalisi wala takun ajlan bi nutqika qabla ma tatafahhamu yace idan kana zamna da mutun yana magana a gabanka to ka saurari abin da yake faɗi kai tsaye kada ka yi saurin yin hukunci kamin ka gane abin da yake faɗi yace lam tu'ta ma'a udhnayn nutqan wahidan illa litasma'a dhi'fa ma tatakallamu ba don komi yasa aka baka kunne guda biyu ba aka baka baki guda sai don saboda ya kasance abinda zaka sawari yahi yawa akan abinda zaka mi akan abinda zaka gai me yake so ya nuna muna a kodayaushe kake zaune tare da mutum kashi yayi magana kada ka yi gaugawar yin hukunci face ka gane abinda yake nuhi kashi da kyau abinda ya faɗi abinda yasa na buɗe karatu da wannan baitin shine a satin da ya gabata mun yi karatu a tafsiri sai muka kawo bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagari shawa a cikin garin makka ya buwaye su sai muka ce sai muka kawo karin magana na hausawa da suke cewa kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka ka bata ruwa to wannan karin magana da muka kawo a cikin wannan bayanin bayan an tashi da karatu akwai wani mutum da ya huta ya tarbi kusan mutum uku yana musu magana akan cewa malam ya yi kuskure dan ya katamta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kadangare la ilaha illallah a bakin shi ko a baki na a bakin shi ban sani ba yayi wannan magana da niyya mai kyau inda niyya mai kyau ce to Allah ya gafarta mana mu da shi gaba daya in kuma da wata niyya ce ya yi to Allah shi ne mafi sani a takaice duk wanda ya san karin magana a hausance ya san ana kawo shi ne da niyyar wata ma'ana ba wai niyyar lafazin da aka kawo ba idan aka ce kadangaren bakin tulu a karka a kar tulu a barka ka ɓata ruwa ana gayin shi ne ga wanda ya zama to buwayayye ya buwaya domin shi kadangaren ana ana cewa ya buwaye ne shi sa ake mishi wannan kirarin kinan idan aka kawo shi ba wai ana siffanta mutum da kadan gari ba ne a buwayar ce ake so a nuna idan ya kasance kana zabna tare da mutum yana da kyau ka kyautata mishi zato abinda mutum zai faɗi in ya zo kishiyarta ta zo maka a kai kai ka yi ƙoƙari ka ce a'a ba haka yake nuhi ba ga yanda yake nuhi ma'ana ko da shi ɗan ya so ya juya maka ya sanya maka wata ma'ana irin wannan shine yake sa ka ji so da yawa a ce malam wane ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko magana ce aka juyi ba asalin yanda mai ba yanda shi yake nuhi yana da kyau mu kasance masu adalci a tsakaninmu mu kasance masu kyautata zato ga wanda muke tare da su kuma so da yawa idan mutum ya kuskure in har kana tare da shi maimakon ka je in kai a ganin ka kuskure ne maimakon ka je kana faɗa ma wasu yana da kyau ka tunkare shi kai da kanka kame ka gaya masa ya da ka je kana yaɗawa da abin da ya kamata haka a takaice dai uwa masu girma mu kasance masu keto da zato ga yin uwanmu kuma mu san da cewa ita magana manufarta ake kallo ba abin da yake na zahirinta ba musamman in ya kasance karin magana ne wanda hatta a larabci akwai shi zaka ji ana kawowa zaka ji an ce ma mutum huwa kal asad shi kaman zaki ne ra'aytu asadan ala minbar kai naga wani zaki akan minbari in wani ya juye sai ce kai amma wani ya aibanta ka wai ya siffanta ka da zaki zaki azzalumi ka ji ce maka yi fa azzalumi kaman zalunci na zaki amma shi da ya faɗi me yake nihi jarumta ana gane da kyau ko jarumta Allah ka ba mu ikon kyauta zato ga 'yan uwan musulmai za mu tashi hadisi na 1182 حدثنا أحمد بن الفراتي بن خالد أبو مسعود الرازي أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود أبو داود يتي وحدثت أن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكس في أزامن منزن الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم sai manzon Allah ya yi musu sallah faƙara a bi suratin minattuwa ne sai ya karanta wata sura daga cikin surori mafi tsawo a alkur'ani irin su bakara ali imran nisa'i wa raka a hamsa raka'atin sai ya yi raka'o'i guda biyar wa sajada sajadatai ne da sujada guda biyu sun makama asaniyata sannan sai ya tashi a raka'a ta biyu kenan raka'o'i can guda biyar da sujada biyu yanzu ya tashi kuma ruku'i na biyu faqara a suratan min at-tuwali haka shi ma ya karanta sura daga cikin masu tsawo na alqur'ani wa raka'a khamsa raka'atin yayi raka'o'i guda biyar wa sajada sajadataini sujada guda biyu thumma jalasa kama huwa sannan sai ya zamna kamar yanda yake mustaqbil al-ka'ba yana fuskantar ka'ba yad'u yana addu'a hatta jala kusufuha har sai da wannan kisfewan ya ya ya da suna ya tahi ma'ana har sai da rana ta bayyana wannan hadisin bai inganta ba abin da yasa kuma bai inganta ba sanadan wa matnan abin da aka hirawaito mafi yawanci rakoi guda hudu ne nan kuma raka'a biyar aka ce حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس منذ الله ياي صلى ألوكة درانا تكسفي فقرأ سيي كراتو ثم ركع سنني ركوع ثم قرأ سنني كراتو ثم ركع سنني ركوع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سيي سجد والأخرى مثلها حكا إتما ركع تبيو ياي كتن كتن حكا kenan anan raka'a nawa yayi daya biyu uku hudu raka'a hudu kenan sai da ya raka'a ruku'i guda hudu sannan yayi sujada guda biyu ya taso kuma yayi ruku'i guda hudu sannan yayi sujada guda biyu kenan in in kun lura ita sallah ta kisfewar rana kaman kishiyar sallah raka'a biyu ce da zaka yi ta nafila idan kai sallah raka'a biyu ta nafila sujada nawa kai sujada hudu ruku'i ho guda nawa guda biyu ana gane da kyau ko to ita kuma sai an yi ruku'i guda nawa hudu sannan ayi sujada guda nawa guda biyu shine kenan na'am malaji haddathana ahmad ibn yunus حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة ابن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما شهد خطبة يوما يا هل وتهدبا أو ترانا لسمرة بن جندب تسمرة بن جندب صحاب من الله صلى الله عليه وسلم قال يتي قال سمرة سي سمرة يتي بينما أنا وغلام من الأنصار يتي هكذا نيد ونيارو دقتك متانا مدينة narmi gharadaini lana muna jihon wasu tsuntsaye da suke da muka nuha kamar irin abun nan na yarin kun san duk wanda ya rayuwa a cikin gari zaka gani rayuwa ta yarinta zaka gani za a hoto ana halbin kiskaye ko ko tsuntsaye ko da ko baci za su yi ba musamman ma dai kiski sai a ce zagin Allah yake yana haka an ga kuma karya yara suke yi in ma har manya na ci haka karya suke yi Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face tasbihi yake ma Allah kenan hakan ga da kaga yana yi yanda ka san cikin abun ga attahiyya kana da kana daga dan yatsan ka to shi ma tasbihi ne yake ana gane da kyau ko wallahi shine kenan kenan lokacin muna yara muna halbin tsuntsaye da irin su kisa ke don aka ce algharat shine dukkanin abin da dai kake so ka halba ana ce mishi algharat alhadaf kenan hatta idza kadat ash-shamsu qida rumhayn aw thalathatin har sai da rana ta kusa me yake da suna qida rumhayn daidai gwalgwadon dan mashi guda biyu aw thalathatin ko kuma dan mashi guda uku fi ainin nazir a idan wanda yake kallo ma'ana rana ta kusa faduwa saura me yake da suna ko ta dago daidai gwalgwadon abin ga guda biyu daidai gwalgwadon dan mashi guda biyu ko daidai gwalgwadon dan mashi guda uku ya mata saura ta faɗi in kuma kullowa ne ya mata me yake da suna ta hoto daga daga ƙasa yace iswaddat a wannan lokacin rana sai ta yi baki maimakon ja domin irin wannan lokacin da ja take hitowa ko in za ta faduwa ma ja take a wannan lokacin yace kawai rana sai ta yi baki hatta adat ka annaha tannumati ai hatta sarat har sai da ta zamanto kamar tannuma tannuma wasu wani furwi ne a wajen su me yake da suna wasu ƴaƴan itace ne wanda suke baki kirin kamar kanya faƙala ahaduna sai ɗaya daga cikinmu ya ce lissahibihi ga ɗan'uwansa in talik bina ilal masjid je mu ta yi masallaci fawallahi la yuhdithan na sha'nu hadhihi shamsi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin na rantse da Allah tabbas sai wannan al'amarin ya farar da sabon wani abu fi ummatihi hadasan a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana tunda na ga rana ta yi wannan abun kun ba a taɓa yin shi ba to tabbas sai an yi wani abu dalilin wannan abin da rana ta yi ya ce aha fadafa'na sai muka ta yi fa'ida huwa barizun sai ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin masallaci barizun ai masallaci mumtali'un ya cika kinan sai muka zo masallaci sai muka isko masallaci ya cika manzon Allah na ciki fastakdama sai ya gabata fasalla sai ya salla faƙama bina ka atuwali ma ƙama bina fi salatin kattu sai ya yi muna tsayi irin tsayi wanda bai taɓa yin irinsa ba kamar irin tsayin da bai taɓa yin irinsa ba la nasma'u lahu sautan ba ma bashin sautin karatunsa qala yace thumma raka'a sannan sai ruku'i bina ka atuwali ma raka yayi ruku'i shi ma kamar irin ruku'in da bai taɓa yin irinsa ba fi salatin qattu a cikin wata sallah la nasma'u lahu sautan ba ma jin wani sauti thumma sajada bina ka atwali ma sajada yayi sujada ita ma irin sujadar da bai taba yin irin ta ba la nasma'u lahu sautan ba ma jin wani sauti a cikin sujadar da yake a wani wani magana da yake thumma fa'ala fi rak'ati al-ukhra mithla dhalika sannan ya aikata a raka'a ta biyu kwatankwacin haka qala yace fa wafaqa tajalli ash-shamsi julusahu sai yayewar rana bayyanar rana ya yi daidai da zaman safin raka'a saniya a cikin raka'a ta biyu ƙala ya ce sun masallama sannan sai manzo Allah ya sallame sun makama sannan sai ya tashi fa hamidallaha ya yabi Allah wa athna alayhi ya yabo yayi yabo a kansa wa shahida alla ilaha illa Allah wahdahu wa shahida annahu abduhu wa rasuluhu yayi shaida ba abun cancanta da bauta sai Allah kuma ya shaida lalle shi bawan Allah ne kuma dan aikensa ne thumma saqa ahmadu ibnu yunus khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ahmad bin yunus ya ambaci hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكس في أزامن منظر الله فخرج فزعا سيه تدقوقاوة أرازني ya jurru saubahu yana jaye da kayansa wa ana ma'ahu ina tare da shi ne yau ma'idin a wannan ranar bil madina a madina abinda ake yi da ke jaye da kayansa kun san lage ne ke gare su misali in kana zamne kai wata hirgita haka zaka ga lagen naka ma zai faɗi saurin da ma kake baka da ma lokacin ka tsaya ka abin ga sai ka jayo shi haka kana tafi kana gyara shi shine abin da yake nuhi da ya tashi yana jaye da kayansa yace آه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين سيما الله صلى تركع غدابي فأطال فيهما القيام سيسأوي تسيوا أتكي ثم انصرف سنن يسلمي وانجلت سيرانا تبينا فقال سيتي إنما هذه الآيات للي وإن آيوي نكسفي ورانا دكما كسفي ومتا يخوف الله بها ألا ينا سورة الدبايون سنيد سوء فإذا رأيتموها إذا كوكا جنسو fasallu to ku yi sallah ka ahdathi salatin kaman sallah ka ahdathi salatin ai ka aqrabi salatin ku yi sallah kaman sallah irin wadda kuka yi ta karshe sallaitumuha da kuka sallata min maktuba ta farilla abinda ake nufi shine idan aka samu irin wannan misali sai kasance lokacin an kare sallar azhar ne rana ta kisfe to idan za ku yi sallar nan ta neman Allah ya jaye wannan kisfewar ranar to sai ku yi irin sallar azhar shine ma'anan ka ahdathi salatin sallaitumuha min al-maktuba sai ku yi kusan irin sallar da kuka yi kamin wannan ranar ta kisfe wannan hadisin bai inganta ba da ya inganta da kenan abin da yake nunawa idan misali rana ta kisfe lokacin la'asar to sallar da za ku yi ta roƙon Allah ya yaye wannan abun irin sallar micece irin sallar la'asar shine abin da hadisi yake nunawa to sai dai bai inganta ba wayancin ruwayoyin wanda suka gabata na nuna bambancin sallar kisfewar rana da sauran shine su ne suka inganta maliki haddathana ahmad ibn ibrahim haddathana raihan ibn sa'id haddathana abbad ibn mansur an ayyuba an abi qilabata an hilal ibn amir أن قبيصة الهلالي حدثه قبيصة الهلالي يا باش لاباري أن الشمس كسفت أكنت ورانا أن كسفت بمعنى حديث موسى بمعنى حديث موسى يجري معنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم حسيد ما توراري سكا بينا kinan bayan rana ta faɗi ta kisfe da wannan kisfewan ya tahi har sai da mai yake da suna tauraru suka bayyana don saboda yanda sama ta bayyana ai an san yanda rana ta kisfe yake yi ko za ka ga an yi tsananin duhu akwai irin duhun da ko ɗan yatsa ba za ka iya mi ba ba za ka iya gani ba ana gane da kyau ko in ka lalaba ba abinda za ka iya lalabowa to yanci ba ka dan yatsa kenan ina ga abinda yake kusa da kai abu guda ɗaya ne shi wannan duk yanda aka yi za ka iya lalabo shi baki ko rabanta ya ne karin magana yake suke cewa ai duk makamtan mutum duk rashin ganin mutum ba zai taɓa manta ba zai taɓa rasa ganin bakinsa ba mana ba zai taba lalabo ba zai iya rasa a ce ya rasa lalabo bakinsa sai inda hannu na ɗabe ko amma inda suna sake to baki shi wannan ba a mantawa da shi domin dama a tare suke da hannu ya samu to ina zai kai a baki zai kai wannan shi ne kenan a takaice dai abinda wannan hadisan suke nuna muna shi kisfewar rana Allah yana yin sa ne don saboda ya tunatar da mu da cewa yana iya muna azaba a kai tsaye akwai wata magana da ake faɗi a lokacin yaren tamu da ake cewa in rana ta kisfe ko wata ya kisfe sai a ce nan wa da ya yi tsuwa sai tashin kiyama ana gane da kyau ko mu a lokacin haka ake ce muna ko haka muke cewa da ya yi tsuwa sai mi sai tashin kiyama wannan ba gaskiya ba ne abin da yake gaskiya shine wannan yana iya zamantowa azaba domin rana ni'ima ce kamar yadda wata shi ma menene ni'ima ce in aka rasa rana to an rasa babban ni'ima to kamar wannan ranar da Allah ya jaye yana nuna muku yana iya wa ya bar ku a haka ko da yaushe kuna a cikin duhun nan ana gane da kyau ko idan ya jaye wannan hasken na rana wa ya isa ya zo muku da hasken da za ku gani a cikinsa idan ya kasance ko da yaushe a cikin duhu ake rayuwa tana yiwuwa ba ta yiwuwa wannan shine kenan kenan wannan Allah yana tunatar da mu ni'imar da ya muna ce kenan sai ya kasance mu yi ma Allah godiya da wannan ni'imar da ya muna malam yace babul qira'ati fi salatil kusufi babu mai bayani akan karatu a sallar kisfewar rana ma'ana har ana bayyana karatu in ana sallar kisfewar rana ko ba a bayyana karatu حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة وسليمان بن يسار كلهم قد حدثني دكني سسنباني لاباري عن عائشة دقى عائشة قالت كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسفي رانا أزاما مما أيكن الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يهدو فصلى بالناس يما متاني سلى فقام سيي سيوا تسلى فحرزت قراءته sai na yi kirdado na kiyasta karatun da ya yi ma'ana tsayuwan nan da ya yi karatun da ya yi sai na kiyasta sa fara'aitu annahu kara abi suratul baqara sai na gane cewa ya yi karatun suratul baqara ka san duk wanda zai iya kiyasi ya ce tsayi kaza ya kai karatun suratul baqara ka san an saba ne ko in ba wanda ya saba karatun da ba ba zai yi wannan kiyasin ba wasakal hadisi sai ya kwararo sauran hadisin ثم سجد سجدتين sannan sai manzo Allah ya sujada guda biyu thumma qama sannan sai ya tashi fa atala alqira'a sai ya tsawaita karatun da yayi fa harastu qira'atahu sai nayi kirdadon na kiyasta karatun da yayi fara'aitu annahu qara'a bi surati ali imran sai naga cewa ya karanta suratu ali imran ne wannan hadisi shine dalilin masu cewa sallar kisfewar rana ba a bayyana karatu don saboda idan har ya ce ya yi kirdado ya kiyasta kenan ba a yi mi ba bai shi karatu ba kuma ba a bayyana karatu ba ana gane da kyau ko shine dalilinsu to amma wasu malamai suna fasara da cewa a nan bai ji ne ba wai ba don ba a bayyana karatun ba sai don saboda yana nisa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai ji mi ba shi yasa bai ji karatun ba amma in ba shi ba abin da ya tabbata shine ana bayyana karatu حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى عائشة للي منظر ألا قرأ قراءة طويلة يا كراتو ميسو فجهر بها سيبين كراتو يعني ينانهم في صلاة الكسوف أتكن سلة كسف ورانا تقول shi wannan gama shi a zahiri baro-baro aka ce manzo Allah ya mi ya bayyana karatu to ko da a ce wancan kada kada mu kawo mai yiwa bai shi karatun bane ana gane da kyau ko maganar wa za a rin shayarwa a maganar wa za a rin shayarwa ta Aisha dan me yasa dan me yasa za a rin shayar da maganar Aisha dan ita matan manzo Allah ce don saboda ta yauwa jazakumullahu khairan nan ka'ida za ta yi aiki almusbitu muqaddamun ala nafi idan sahabbai guda suka faɗi magana guda biyu mabambanta wannan yace an yi wannan yace ba a yi ba to a ka'ida ta hada magunguna za a yi aiki da wanda yace an yi domin shi wanda yace ba a yi ba mai yiwa dan bai mi bane dan bai ji bane bai gani ba shine almusbitu muqaddamun ala nafi wanda yake tabbatarwa shi ake gabatarwa in an samu cin karo akan wanda yake mi akan wanda yake korewa wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai zamu rika ganin ta a gaba tana daga cikin qawaidul jam'i bainal adilla haddathana al-qa'nabi an malik an zaid ibn aslama an ata ibn yasar an abi hurairata kaza inda al-qadi haka ya zo a cikin riwaya ta alkazi wasawabu an ibn abbas amma dai mafi magana mafi inganci daga ibn abbas ne qala ce khusifati shamsu an kisfe rana fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yayi salla wan nasu ma'ahu mutane ma suna tare da shi fa qama qiyaman tawilan sai tsayuwa mai tsawo bi nahwin min surati al-baqara irin kwatankwacin karatu na suratul baqara sun maraka a sannan sai ruku'i wa saqal hadith sai ya kwararo sauran hadisin babun yunada fiha bis salati babu ya bayani akan cewa in za a sallar kisfewar rana ana kira ana kiran mutane su zo sallah amma irin wannan kiran sallah ake koya ake yi حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد حدثنا عبد الرحمن ابن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة أن عائشة قالت كسفت الشمس أن كسفرانا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زوان الله يؤمرني رجلا يؤمر كده ونمتن فنادى سيكرا أن الصلاة جامعة akan cewa a zo za a yi sallah a jam'i kenan wannan shine kiran da ake yi idan rana ta kisfe ana iya a ɗauko a sa mikro a zo masallaci a sa mikro jama'a ku zo a yi sallah jama'a ku zo a yi sallah in kuma ka yi karatu sai ka ce assalatu jami'a assalatu jami'a ana gane da kyau ko to mutane musu ma akwai wanda san ya haka nan ba ko to wannan kuma sai a fassara musu sai a fassara musu idan jama'a ku zo a yi sallah a takaicen wa masu girma sallar kisfewar rana abinda take babban abinda take koyar da mu shine a duk lokacin da muka shiga wani bala'i babban abin da ya kamata mu faɗaka zuwa ga yinsa shine mi shine sallah shine wani mai hikima yake cewa humumu qalbika bisujudi zawaluha wadhanbu yughfaru wal mawaji'u tanjali yace idan kana cikin damuwa da radadi yace abinda zai yaye maka da wannan ka yi ƙoƙarin zuwa yin sujada abinda yake ne ka ƙoƙarin zuwa yin sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa ya tabbata a hadisi idza faza'uhu amrun idza hazabahu amrun fazi'a ila salah idan wani abu ya zo masa na damuwa ko wani kwatsam ko wani labari mummuna ya zo masa farkon abin da yake shine fadaka yake zuwa game zuwa ga sallah amma da yawa daga cikin mantawa ake da sallah a wannan lokacin kinan mu kasance da wannan ɗabi'ar in bala'i ya zo muna farkon wanda za mu fara tunawa shine wa shine Allah madaukakin sarki wannan zai saka ka samu ɗauki daga wa daga Allah madaukakin sarki to da yawa daga cikin mutane sai in sun ga sai ba sarki sai Allah ana gane da kyau ko ba na an buga an buga an buga an ga hanyoyi sun ki budewa sai a ce to bari mu koma bari mu yi tawakkali ana gane da kyau ko to wannan tawakkalin Allah baya san irin shi tawakkali ya kasance farkon wanda zaka tunawa in ka shiga matsala shine Allah kina a takaice wannan shine abin da ake yi idan rana ta kisfe aka samu eclipse solar nan babu sadaqati fiha babu mai bayani akan cewa ana yin sadaka idan aka samu kisfewar ranar nan حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقا عائشة للي مزاء الله ياتي الشمس والقمر رانا دوتا لا يخس لا يخسفان باء كسفسو باء تهيت حسكنسو لموت أحد dan saboda mutuwar wani auli hayatihi wala li hayatihi ko kuma dan an aihesa فإذا رأيتم ذلك إذا كوكا wannan kisfewar ranan fad'u Allah azza wa jalla to kuroki Allah mabuwayi madaukaki wa kabbiru kuma ku yi kabbara wa tasaddaqu kuma ku yi sadaka ana gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake nuna mana shine yana daga cikin hanyoyin yaye damuwa in aka shiga shine yin me yin me yin sadaka domin ya tabba wannan kama yana fassara mana ma hadisin manzo Allah sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi sadaka ta boye tana kashe hushin Allah madaukakin sarki mana idan Allah ya hushi da kai yana daga cikin abin da zai sa Allah ya yarda da kai sadaka kun musamman ma sadaka ta me ta boye kowace irin sadaka anan ba a ce sai sadaka ta boye ba ana gane da kyau ko kenan wannan yana namuna idan ka shiga matsala yana daga cikin hanyar samun yayewar damuwa bayan sallah kula da me kula da sadaka to mu kun mutanen mu lokacin ma ne suke nisantar sadaka yanzu ta cije shi gani yake yanzu in ya bada to me zai me zai samu ana gane da kyau ko alhali kuma yan magana suke cewa kyautar tumu ba ta hana cikar rihewa ana gane da kyau ko an san rihewa ko domin mutanen kawai sun san rihewa yanzu ma'ana kyautar dan tumu da za ka yi dan hatsi da za ka ma mutane kyauta na dan zangar ne daya ko dan dame guda haka yana hana yake da suna inda kake aji hatsin ya cika ba zai hana ba maroƙi ya ce ka ba da ƙalilan allah ya baka kasiran ko kaji in roƙo ya kama har larabci ma suke yi larabci na ƙari da ya ji kenan ka ba da ƙalilan allah ya baka kasiran wannan sun faɗi gaskiya sun faɗi gaskiya ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasat sadaqatun min malin ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta taba rage dukiya ba sai dai ce bal taziduhu bal taziduhu kai bari ma dai karawa take yi karawa take yi ana sadaka tana kara dukiya ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idza jadatid dunya alayka fajud biha ala an-nasi turran qabla an tatakallabi فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا الجود يبقيها إذا هي تذهب in Allah ya baka to ka bayar kamin abin nan Allah ya kwace shi ko kamin abin nan ya tafi bayarwa ba ta hana abin ya kare in Allah ya kaddara sai ka tara sannan kuma rishin bayarwa bai hana abin ya tsaya in Allah ya kaddara sai ya mi sai ya tafi ana gane da kyau ko yan magana suka ce da hannau gwamma mannau an san hannau shi ne hanawa mannau shi kun mannawa ma in kama mutum kudi ai kama ka manna mishi ne shi ne ma'anar da hannau gama mannau domin hannau yana sa kai ma a maka hannau amma in kana mannau kai ma za a rika manna maka mu rika mannawa sai Allah ya manna muna Allah ka ba mu amma wasu yan hikarin zuciya bayarwa ka hidda kudi ka badan nan akwai wahala shi yasa Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha me ake nufi da yana umurta ku da rewa shaidan yana umurta ku da rewa ma'ana duk lokacin da zaka bara shi kai akwai abu kaza da zaka yi a ba rage rage farko dai zai saka da ka bayar in ka dage sai ka bar sai ce to rage ka samu na shafshaf ba Allah ga da ke ko kuma shafshaf din mai yawa an yi shi ba abin da za a kallo in ba tsara ba a TikTok da Facebook da abin da ya kamata haka a wannan gabar wanda ba su zo karatu wanda ya wuce ba in bu manta ba mun yi bayanin cewa muna da komiti mai kula da sabbin musulunta ta hanyar taimaka musu da karantar da su to akwai asusu da muke da na wannan komitin to asusun ana samun kudin shiga ne ta hanyar mutane wasu da suke alkawalin duk wata za a rika badawa to gaskiya abin ya sha baya to sai muka ce za mu sake sha za mu sake dubara shine idan muka zo karatu duk sati ko ranar juma'a ko ranar asabar wani sati ya amsa ranar juma'a tar sati ya amsa ranar asabar kenan daga cikin 'yan kwamitin guda zai kewaya ya amshi abin da ya sawwaka ga 'yan uwa don saboda mu samu wannan kwamitin da muka dora ya ci gaba da rayuwa tunda kwamitin har yanzu yana aiki har yanzu a kowace ranar lahadi ana karantar da su addini kuma in suka zo za a ba su kudin tahiya da na komowa kudin taksi don saboda gobe a komo ko akwai wanda in kudin taksi ma wahala suke mishi akwai wanda kusa yake an ba shi kudin taksi nan mai yawa zai shashab da su to ko dan kudin sai ya zo to irin wannan sai ya samu na kwadaitar da su muna ba su kudin taksi ana zuwa idan ya kasance kullum ana huddawa abin bai shiga sai ya kasance wata na Allah ba babu to shi yasa muka yi wannan shawara kenan muna bukatar yin wasu ba mu haɗin kai abin da ya sauka kowane sati za a rika kewayawa don saboda mu ci gaba da wannan alkhairin da muka fara muna fatan Allah madaukin sarki ya dawo da mu akai tun yanzu ma ya kamata a kewaya na mala abdul hamid a ada kuntu ba wasa babu man qala yarka'u rak'atayn babu mai bayani akan babul itq fihi babu bayani akan entarwa a ciki ma'ana idan aka samu kisfewar rana daga cikin abin da ake so a yantar da bayu حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف manzon Allah ya kasance yana umurta yana umarni da a rika 'yantarwa a wajen sallar kisfewar rana ma'ana dai abin da ake so a nuna muna idan aka shiga matsala a yi ƙoƙarin kyautatawa ita ma kyautatawa tana jayo Allah ya yi Allah ya yi matsala wallahi so da yawa daga cikin wanda suke fama da kariyar arziki na 'yan kasuwa mafi yawanci abin da ke ja musu shine cin haƙƙin waɗanda suke ƙasa gare su in dai har baka kyautata ma wanda yake ƙasa gare ka to wallahi abin da kake samu kullum zaka ga kullum cikin matsala ake akwai wanda na gani kullum cikin kuka yake kuma kullum ma'aikatan cikin kuka suke da shi na taba faɗa mishi wallahi na ce wannan matsalar da kake fama da ita rishin kyautata ma wanda suke ƙasa gare ka na ce ka kyautata musu zaka ga kai ma Allah yake suke ta wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wannan shine kenan kenan mu kasance masu kyauta mu wanda suke kasa gare mu na at-takbir alhamdulillah akwai wani bawan Allah da zai musulunta masha Allah ina ga yau kenan za a kara muku kwarin gwiwa a cika mana asusun nan masha Allah bismillah ina wancan mikro aka wancan mikro na kasa na ina ci ba rikite la shahada akwai wani karami wani wani gama yana yi ci ba rikite la donc tu vas répéter la shahada tu répètes ce que je dis c'est la phrase avec qu'on qu'on rentre dans l'islam donc tu vas répéter ashhadu أشهد ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله
رسول الله رسول الله رسول رسول الله رسول الله الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله Donc avec cette phrase, désormais tu es La signification de la phrase est j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et Jésus aussi est le messager d'Allah, non fils d'Allah comme disent les chrétiens. Donc désormais tu es devenu musulman. Donc euh, maintenant tu devrais changer le nom. Euh, avant tu t'appelais comment Hein Paul. Paul. Maintenant tu préfères quel nom Ismail. At-takbir. At-takbir. Masha Allah. Kenan ya zaɓi sunan Ismail. Donc désormais tu es Ismail. Félicitations Ismail. Félicitations. Masha Allah. Allah ya dawo da shi akan wannan tafarkin. A- A a ɗauko livir na wanda ake basu. Akwai wanda ya san inda yake ko? Akwai livir ko? D'accord. D'accord. Masha Allah. Na? A suna nan za su yi. a ba ka kuma sha Allah dakon za su shigo su ma kuma ya wadata da wani ya eh to ba sai an ba su anan ba yanzu su ma su shigo su shigo don saboda ƙarin ƙwarin gwiwa kun ga abin da zai kara nuna muna mahimmancin karantar da su da muke yi wanda ake karantar da sokin su ne suka yi dalilin shi ma wannan ya musulunta ana gane da kyau ko dalilin karantar da sokin domin matsalar so da yawa sai mutum ya musulunta da ƙarshe ma ya bar ma musuluncin don me dan bai karatu ba rishin karatun da bai samu ba shi yasa babban alkhairi da zamu musu shine kula da karatun nasu kuma suna nan tare suke mun ce su shigo dan ban da gobe za su yi balaguro in kuma ta ba kwanaki mun nemi taimako za mu ba su wani dan gudunmuwa na balaguron da za su yi to balaguron tage shi akai sai yanzu za su tahiya sun zo za su yi wa mutane ban kwana suna iya su shigo dan ku gansu insha Allah na'am na'am ina muke kamin su shigo a a yawwa yace an fatimata an asma'a qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ya'muru bil 'ataqati fi salati al-kusuf manzo Allah ya kasance yana umunni da 'yantarwa fi salati al-kusufi a lokacin da a wajen sallah ta kisfewar rana kenan yana umurta da a rika 'yantar da bayu muka ce wannan dukkanin shi kyautatawa ne don kyautatawa mutane yana shayo Allah ya kyautata ma al'umma na masha Allah aha bismillah eh shine shine yanzu nake wa mutane wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh, vote no razak abdul razak shine abdul razak aha ebu Ah, muhammad ah d'accord masha Allah Euh, vous allez euh, voyager, non Ah, d'accord. Quand Quand Quand est-ce que vous allez voyager Oui. Le 15. Ah, lundi ko kenan ma lundi eh, vo- voyage kin ya kusa masha Allah kenan dai za su yi balaguro le kenan sun zo su yi muku ban kwana il faut saluer les gens dites-leur assalamu alaikum masha Allah to merci beaucoup pour la visite jazakumullahu khairan et nous vous souhaitons bon voyage inshallah bon voyage bon voyage inshallah d'accord جيد باب من قال يركع ركعتين babi dangane da wanda suke cewa ruku'i guda biyu za a yi حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسفيرانا أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين سيرك إن صلى ركع بيو ركع بيو ويسأل عنها yana roƙon Allah game da ajayi ta hattan jalat har sai da ta bayyana sai dai wannan hadisin munkar ne munkar shine mukhalafatu ad-da'ifu lithiqa shine da'ifi ya saba ma wanda suke karbabbu yardaddu a wajen hadisi kenan wannan hadisin munkar ne bai inganta ba baraka a biyu ake ba kenan yanda dai muka gani a can baya ne haddathana موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن أمرو وقال يتي انكسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكس في أزامن من ظن الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يسأيوا تسلى فلم يكد يركع بيغش بين ركوعي ثم بيغش بين ركوعي ثم ركع يي ركوعي falam ya kad yarka thumma raka thumma rafa bai gushe bai na ruku'i sannan ya dago thumma yarfa'u thumma rafa ya dago sannan ya dago falam ya kad yasjudu thumma sajada bai gushe bai na sujada sannan ya sujada falam ya kad yarfa'u thumma rafa kaman ba zai yi abin gaba fasara ba ta yi bayan da ya kamata kaman ba zai ruku'i ba sai ruku'i shine ma'anan falam ya kad yarka thumma yarka yayi tsayuwa kaman ba zai ruku'i ba kuma sai me kuma sai ruku'i ana gane da kyau haka ita ma sujada falam yakad yasjud thumma sajada kaman dai ba zai yi sujada ba ruku'i ne zai tai sannan ya dago ya ruku'i kuma haka dagowa daga sujadan kaman ba zai dago daga sujadan ba sai ya dago ma'ana ana nuna jimawa da yake mubalaga ce na wa fa'ala fi raka'ati al-ukhra mithla dhalik sai a raka'a ta biyu kwatankwacin haka thumma nafakha fi akhir sujudihi sannan sai manzon Allah ya yi tofi a sujudarsa ta ƙarshe faƙala sai ce uf uf ma'ana wannan kalima ce ta nuna tausayi ga Allah maɗaukakin sarki sun maƙala sai ya ce rabbi lam ta'idni alla tu'adhibahum ya ubangiji alam ta'idni alla tu'adhibahum wa ana fihim ai Allah ana gane da kyau ko mu yi muku a hausance yanda ake yi ai Allah ba ka mini alƙawalin ba za ka musu azaba ba ina cikin su alam ta'idni alla tu'adhibahum wa hum yastaghfirun ayyo Allah ba ka mini alƙawalin ba za ka musu azaba ba inda suna neman gafara kun gani wannan kaman duka nuna tausayi ne gawa ga Allah madaukakin sarki wannan shine kenan fa faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallame min salati daga sallarsa waqad amhasati shamsu sai ga rana amhasat ay injalat sai ga rana ta bayyana وساق الحديث سيقرر سورا حديث حدثنا محمد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال يتي بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا إنا جيوا da 'yan kibiya a zamanin manzon Allah iz kusifati shamsu kwatsam sai rana ta kisfe ta yi duhu alyauma a wannan ranar fantahaitu ilaihi sai na shi zuwa wajen manzon Allah wa huwa rafi'un yadayhi sai gashi ya daga hannayensa yusabbihu yana subhanallah wa yuhammidu yana alhamdulillah wa yuhallilu yana la ilaha illallah wa yad'u yana addu'a hatta husira an shamsi ay hatta uzila hatta uzila an shamsi har sai da aka yayi rana wannan hasken nata ya bayyana faƙara a surataini sai manzon Allah ya karanta surori guda biyu wa raka a raka'ataini ya yi raka'o'i guda biyu ana gane da kyau ko wannan ya nuna ana iya a yi raka'a guda biyu amma in mutum shi kadai zai yi ana gane da kyau ko misali an kisfe rana sai kasance a anguwarku ko a garinku babu wanda suke sallar kisfewar rana to kawai sai ka tashi a gida kai ta yi wannan kuma sunna tana daga cikin sunnoni wanda suke mahajurai sunnonin da aka kaurace ma cikin guda Allah waye taba yin sallar kishiyar rana na'am a bai wuce a kilga su kenan daya biyu uku cikin jami'i ba kai kadai ba cikin jami'i ko na'am hudu a takaice dai kaɗan ne to ga wani kuma amma dai kaɗan ne gaskiya bai wuce mutum biyar zuwa shida ko wannan yake nuna an ƙaurace ma wannan sunna ma'ana dai kawai mutane ba su tsoro ma ko mutane ba su tsoro alhali kuma tsoratarwa ne allah yake ne allah yake muna ya kamata a raya wannan sunnar wannan shi ne kenan a duk da haka na amma dai a ce mutum ya yi shekara ashirin ba a kis an yi shekara ashirin ba a kis rana ba akwai wahala ana gaya da kyau ko ko wannan shekara an yi shi ko ko ina nigeria yauwa to kun gani eh matsalan kun san wanda wanda aka yi sani shine na na rana na wata shine ake yawan yi shi kuma na wata mafi yanki mutane wasu wasu ma sai a yi shi ba su ma sa an yi ba ana gane da kyau ko wanda shine kenan to shi yasa ba a ba a yin wannan a takaice dai ne na watan da na rana duka tsoratarwa ne duka tsoratarwa ne ya kamata dai a raya wannan sunna kada dai Allah ya nuna muna wata ran muna ciki aka ce an kisfewar rana to ku shirya ana gane da kyau ko za a yi tsayuwa za a raya wannan sunnar da dan Allah kada Allah ya kadara domin irin wannan ai ba alkhairi bane ba a fatan irin wa'annan babu salati inda zulmati wa nahwiha babu mai bayani akan ana yin sallah idan aka yi tsananin duhun dare wa nahwiha da makamantan haka kaman girgiza ƙasa ana gane ke kaman tsananin iska kaman ambaliyar ruwa duka ana iya yin wannan haddathana muhammad ibn amru bin jabala bin abi rawadin haddathani haramiyu ibn umarata an ubaidillahi ibn nadri حدثني أبي قال كانت ظلمة على أهد أنس بن مالك ألوكة أنس بن مالك أن يوني دهن دري قال فأتيت أنسا سينزو أوجا أنس فقلت سينتي يا أبا حمزة يا كي أبو حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا har irin wannan yana samuwa a tattare da ku ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aikin Allah qala yace ma'adallah Allah ya tsare mu in kanatir rihu ma'ana wannan kalmin ba ya faɗi bane wai dan saboda abin bai afku ba kawan ma'adallah kalima ce ta kada wannan Allah ya tsare mu da kada ya faru amma dai in kanatir rihu latashaddu iska yana tsananta fanubadirul masjida sai mu gaugau sai mu gaugauta mu yi gaugawa zuwa masallaci makhafatal qiyama dan kada a ce dan tsoron kada a ce wannan iska na tashin kiyama ne hadisin bai inganta ba amma ga hadisin da zai nuna muna shi ma dai ana yi babu sujudi indal ayat babu mai bayani akan yin sujada indal ayat idan aya aya ta bayyana aya ana ana nuhin ai alamatun mukhawwafa ma'ana wata alama mai tsoratarwa domin kalima ta aya ya dangane da siyakin da aka kawo ta akwai lokacin da aka kawo aya ana nuhin alama akwai lokacin da aka kawo aya ana nuhin aya ta me ta alkur'ani akwai lokacin da aka ce aya ana nuhin wa'azi ai wannan aya ce gare ku ana gane da kyau ko wannan shine kenan to ana ana nuhin kamar wata alama ta ban tsoro ko wani labari mai tayar da hankali shine ma'anan yin sujada a wajensa حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبانا عن إكرمة قال قيل لابن عباس أنت ما ابن عباس ماتت فلانة وانت تارس بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wasu daga cikin matan manzon Allah ana nufin wata daga cikin matayen manzon Allah fakharra sajidan sai ya faɗi ya yi sujada faƙila lahu sai aka ce masa a tasjudu hadhihi sa'a shin wannan lokacin za ka yi sujada labarin mutuwa ya zo maka kai sujada su abinda suka saba ba a yin sujada sai me sai ta farin ciki to shine suke mamaki sun ga an ce masa matar wane ta mutu matar manzon Allah ta rasu kai tsaye sai faɗi ya yi sujada za ka yi sujada irin wannan lokacin da ake baka labari mummuna faƙali ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga dalili na kenan ba ni kwaina sai da zakara idara aitum ayatan ya ce manzon Allah ya ce muna idan kuka ga wani abu na ban tsoro ko wani mummunan labari ya zo muku fasujudu to ku yi sujada wa ayyu ayatin a'zamu min zahabi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu to akwai mummunan labarin da ya kai labarin mutuwar ɗaya daga cikin matayen manzon Allah in matar manzon Allah ta rasu ai wani alkhairi ne ya me ya bar duniya ya gushe kenan mummunan menene labari ne shi yasa na faɗi na yi me na yi sujada Allahu akbar jama'a karatu akwai daɗi wallahi kami in karanta wannan littafi ni ban san da wannan sunnar ba ta in bala'i ya zo a yi a yi sujada ana gane da kyau ko kuma ina tsammanin da yawa daga cikin ku yau ne kawai suka ji ashe ba abun murna kawai ake ma sujada ba har abun mi har abun bakin ciki shine wani mai hikima yake cewa yajri al-qada'u wa fihi al-khayru nafilatan li mu'minin wathiqin billahi la lahi إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله yace shi mumuni in farin ciki ya zo in ma bakin ciki ne ya zo gaba ɗai alhamdulillahi in ji hausawa alhamdulillahi alhamdulillahi a magana ta kwarai alhamdulillahi da kake cewa ma'ana kenan shi mutumin kirki alkhairi ne a yi sujada godiyar Allah sharri ne a yi sujada godiyar mi godiyar Allah dai in ni'ima ce ta kautu kamin wannan ya maka wata ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice da wannan yana namuna ashe akwai sujudu almusiba kamar yadda akwai sujudu ashkur wannan shine kenan na mali yace tafri'u abwabi salati safari rarrabe babu buka masu bayani akan sallar balaguro ma'ana wannan za mu shiga a cikin gabar hukunce-hukuncen sallar balaguro ne ita ma a cikinta akwai akwai abubuwa a da suna akwai labari a ciki ana gane da kyau ku don ana samun matsala sosai dangane da sallar nan ta balaguro kuma kullum mutane cikin rikici suke alhali akwai ka'ida guda wadda in ka rike ta to duk balagurin da za ka yi babu ruwanka da wata matsala za ku san wannan ka'idar a gaba babu salatil musafiri babu mai bayani akan sallar mai balaguro حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر أفرقوا أنفر لن تسلى ركع بيو بيو a balaguro mutum yake ko ba a cikin balaguro ba alhadar shine lokacin da mutum bai balaguro a safar lokacin da yake balaguro fa'uƙirar salatu safari sai aka tabbatar da sallah ta balaguro a raka'a biyu-biyu dai wazi da fi salatil habari sai aka ƙara a kan sallah ta gida haddasana wannan magana ce tawa magana ce tawa to ai wani zai ce muka magana aisha ce ai ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a akwai ka'ida قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi ya faɗi magana ko da bai jingina ta zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai irin magana ce wadda ba a faɗin ta da ra'ayi da kaji ta kasan in ba Allah ne ya ce ba to wa ya ce manzon Allah ya ce to wannan maganar ko da bai jingina manzon Allah ba sai a ba ta hukmun rafi shi ake ce ma al-marfu'u hukman ana gane da kyau ko حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حاء وحدثنا خشيش يعني ابن kun ji wani suna ko? Hushaish to kenan sai ku sashi a dictionary da sunaye Hushaish ya Ali ibn Asram in kuma kana tsoron kakanni su su bata ma sunan yaro to karkasa to san kakanni akwai bata suna na taɓa baku labarin na so in sama ɗana zakir sai na ji tsoron su ce mishi zakiru da ka fulana ta misu da don mu a ƙasar hausa da an ce zakiru kasan sai a hankali ko kasan so ake nihi yanzu yana nan da sunan shi ahmad ya an ibn asram haddazana abdulrazzaq an ibn juraidin qala haddazani abdulrahman ibn abdullahi بن أبي عمار عن عبد الله بن, با بن بابيه عن يعلى بن أمية قال يتي قلت لعمر بن الخطاب ناسي ما عمر بن الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة شن وي مي رأيك دنگنه دا قصر da mutane suke yi wa innama qala ta'ala kuma ai Allah madaukakin sarki ya ce ne wa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru yace dan me yasa mutane suke rage sallah a balaguro alhali shi ma Allah cewa ayi kasaru ku yi kasaru a lokacin da kuke tsoron aka muku farmaki kuna a cikin yaki faqad zahaba dhalika al-yawm to ai yanzu wannan tsoron da ake a da yanzu babu shi in kana balaguro babu wani tsoro to ai kenan ba sai an yi kasar rubutun da babu tsoro yanzu faqala sai umar ya ce masa ajibtu mimma ajibta minhu ni ma fa irin mamakin nan da kai ni ma nayi sa fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na gaya ma manzon Allah haka faqala sai ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum e ku ci gaba da yin sallar kasaru wata sadaka ce da Allah ya yi muku faqbalu sadaqatahu dan haka ku karbi sadakar Allah madaukakin sarki an gane wannan hadisin yanda yake tabi'i ne ya karanta alqur'ani sai ya ga alqur'ani an ce ayi kasaru ne in ana tsoro ana cikin balaguro ana tsoron makiya su zo ko kuma kana tsoron wata kura ta zo in kana cikin sallah raka'a hudu sai aka ce kai raka'a biyu ko kana tsoron in kana cikin raka'a biyu maki ya zo ya sare ma kai sai aka ce kai biyu dan abun ya rage yace to yanzu ai babu tsoro babu yaki domin yana magana ne a lokacin Umar yanzu cikin aminci ake balaguro kenan ai bai kamata a ce ana kasar ba ana gane da kyau ko tun daga dalilin da yace al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama ko sai umar ya ce masa nima na yi wannan mamakin a zamanin manzon Allah da na gaya masa sai ya ce eh ku ci gaba da yi ko da ba kwa tsoro a cikin balaguro ku yi kasaru sadaka ce Allah ya muku ana gane da kyau ko wannan shine kenan hadisi wanda yake shine na karshe a ciki حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر بكر قال أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره نحوه سيئا بشكوة كتنسى قال أبو داود أبو داود رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر كما عند ابن بكر يروي توسع abinda wannan babin yake nunawa shine mashru'iyatu salati al-qasr mashru'iyatu al-qasri fi safar ma'ana halaccin ayi kasaro a cikin mi a cikin balaguro yanzu akwai sauran bayani yaushe ne ake yin kasaro kwana nawa ne ya halatta kai kasaro ana gane da kyau ko wani balaguro ne adadin kilomita nawa ne kai in kai za ka yi kasaro in ka wuce kwana nawa kana kasaro ko ba za ka yi ba ana gane da kyau ko to dukkanin wannan tambayoyin Allah ya kai mu darasi ko mu ce juma'a mai zuwa insha Allah za a ji shi kenan masu kwaɗayin wannan amsoshin sai su kokari su halarta domin sauraron wannan zamu zakata ana inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna sai gobe Allah ya kai mu a wajen tafsiri subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah